أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم جدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أسعاد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن غلب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقبالي فريد الداري على الإدلاكي هاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والأمن والكمال والجمال بجاه رسول الله يا حمة الشيخ دليلنا بهذا المهدر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت إحتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يحتس برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم muna magana a cikin jawahirul ma'ani mun yi zama na talatin da hudu yau muna zama na talatin da biyar mun cike a garan na kamala na ɗan adam yaya mutum zai samu abin da ake bukata a wajen Allah wani irin matafiya mutum yake kai zai tsaitsaiti karar ya haladu amalan salihan wa akhara sayyi'an ya tafi akan abin da ake bukata ya gane ta ina mutum zai yi wa'innan duk shau tijani ya kawo ya zuba mana a baji na uku na baya yanzu ya rage wa dukkan matafi ya zai yi ya gane abubuwan da yake gudana to labudda ya zamo ya tafi akan minwalin da shau ya sa mana shine asalin asalin asali shine kuma manufa akan yadda za a tafi yau za mu shiga yadda shehu tijani yarjallahu ta'ala nu a baji na hudu tartibin wurijinsa azkaransa zikir sanadi tariqatihi atba'ihi wa fasli wurudi wa fadli wurudihi wa ma adallahu litalihi wurijin wasil muridi yaya siffan muridinsa wa halihi wani hali ake son muridin shautijani ya kasance wa ma ya kaɗahu an ustazihi menene zai yanke shi tsakaninsa da shehinsa ya zama bai samu abin da yake nufi ba ko kuma ya ɓata tafiyarsa wai shehun lafi ya tuba'ahu fi sa'ir a kawalihi da shehin da yake jinsa cikin yawancin maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa wa kayfiyatu shima'i li ahlihi da kayfiyan jin yadda zai tafi jin karatuttuka ko jin maganganun ahalansa wa ma yaqalu fi layalihi da aikin da ya kamata ya aikata cikin darensa wa ayyamihi da ranansa wa diyatu shatta da kuma addu'o'i daban-daban a jarahallahu ala lisanihi wanda Allah ya gudanar a harshen shehuna Ahmad Tijani kamar ya adatu alkarima kamar yadda al'adar shehu Tijani yake bi ahli irfani ga ma'abuta sanin Allah wa fi salasatu fusulin akwai sakali guda uku a cikin wannan bayani al-fasl al-awwal fasali na farko fi tartibi auradihi cikin jerantuwan wuridinsa wa azkarihi da zikiransa wa zikir ɗariƙatihi da zikirin yadda zai ambatar maka ɗariƙarsa wa atba'ihi da mabiyansa ilam ka sani anni asdaru hadha al-fasli na zo da wannan fasli bitanbihin dan bayyanarwa ubayyana shi innahu la khilafa zan bayyana maka cewa babu babu babu khilafa baina ulama shari'ati wal haqiqati tsakanin malaman shari'a da haqiqa babu khilafa a tsakani abin da ke nan shi yake nan bambanci shine zaka gane in muka zo muka kawo yanda abubuwan suke gudana ga shari'a ga haqiqa kowane irin abin da ka gan shi malamin haqiqa ya zo da shi akwai shi a shari'a Allahumma kai ka fahimci hakan shine damuwar in baka fahimta ba to shine anan ne ake samun tangarda amma idan mutum ya fahimta to zai sami sauki a cikin tafiyarsa zai samu sauki a cikin tafiyarsa to shi a kullum abinda ake amfani da shi ake lura da shi yadda mutum zai sami sauƙaƙan lamari a cikin tafiyan ma'arifa da ilimin hakika shi yasa suke cewa labud da lil insan an ya kuna lahu fusqani wato ya zamo yana da janahaini fukafukai guda biyu jirgin shari'ati wa jirgin haqiqati idan ka samu kamala to duk abin da ka faɗe shi a haƙiƙa za ka iya kawo shi a zawahiru ka ce to gashi nan duk abin da ka yanzu misali ai da yawa da mutane ba su san cewa ɗariƙa sunna ce ta annabi ba sai suna kadarta ta da kawai abu ne wanda aka kawo shi a ɓangare diriya haka yawanci aka tafi to amma kaga su malaman da suka tashi sai suka ce maka to ka duba cikin hadisin manzo Allah hadisin Jibrilu da ya zo wajen manzo Allah tambaya ɗaya ya masa da ya ce mal islam eh da ya tambaye shi mal islam sai shi ko mal iman me yasa da ya ce mal islam shin dukkan musulmi mumini ne ko kuma musulmi daban mumini daban sannan kuma a je bangaren muhusini idan mutum ya ce ɗaya ne to annabi ma bai haɗa ba eh kuma haɗa musulunci ya haɗu da baki sai ka haɗa wayannan guda ukun tukun na kai martaba domin yadda manzo Allah ya nuna kenan musulunci wani abu ne wanda aka san shi aka ce islamun abu ne guda biyar wanda kuma sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin sistan su abu ne wanda ake ganin su kuru-kuru imani kuma ba a ganin sa imani ba a ganinsa saboda haka ɗariƙa ba a ganinta musulunci ana gani shine an tashara Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ɗaya iqamin salati a ganka kana sallah ita zakati in kana da dukiya ka ba da zakka saumu ramadan a ga ka lungume bakinka ko da za ka shiga ɗaki ka sha in ka fito waje ka ce kana yi an yarda a wajen mutane ya rage tsakaninka da Allah eh sannan hajjul bait liman sa'ila sabila wannan shi ake kira musulunci gayansa amma babu imani ciki sai dai imani ɗabi'i wanda yake rataye da shi amma imanin da ake neman ka da shi na ce ɗabi'i a nan kamar soyayya ne son ka da matarka bai hana ka a ce ka so annabi Muhammadu ba ba za a haɗa ba son ka da mahaifinka ba za a ce hana ka son annabi Muhammadu ba ba za a haɗa ba amma son ka da annabi Muhammadu wannan ana kawo shi ne jikinka son ka da iyayenka sun ga ka kyautata musu sun kyautata maka ne ka tashi da son su iyayenka wannan ɗari ya ke kiran shi wancan kuma nemo shi ake a kawo shi to wanda ake nemowa a kawo shi ake kira imani tabbatacce wancan imani ne amma bai kai wanda ka jawo shi ka kawo shi ba dan aiki ne dan iktisabi ake yi a samu wa'insa ma'ana aiki ne kenan wannan kuma babu wani iktisabin da kake yi a'a ka riski abin ne kawai a yadda yake to kaga in aka ce wannan an samu muhallin islamu kenan to imanu fa shi imani muhallin sa yadda yake labudda lil insan an ya arifa anna ya san anna Allah anna anna rasul sallallahu alaihi wasallama huwa ya fi bi kulli shay'in manzo Allah shi ke zuwa da komai sai ku baka tambayi manzo Allah to mun ji musulunci to wa mal imanu me imani sai ce to al imanu shi kuma bambancin su da wancan shi kuma ba a gani shi ba a gani an tumana billahi kai imani da Allah shin imani da abin da baka gani kokuwa ne sai kai kokuwa da zuciyarka tukuna ka yadda to wani shi sai zama imani wa mala'ikati shi ma kokuwa ne sai kai imani eh tukunna ya zamo ka yadda an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir imani ga Allah imani ga mala'iku imani ga mala'iku, yin imani ga mala'iku, imani ga mala'iku, to ba a ganin mala'iku. An tumi na bilayi mala'ika ta kutubi, imani ga littattafai ba ka nan aka yi littafin da duk aka turo daga sama. Ka yadda kai an gaya maka ne, sai kai yaƙi da zuciyarka ka yadda. Ka gani, to wannan shi ake kira ɗariƙa. domin shi babin imani babin ɗarika ne domin duk abubuwan da ke ɗarika za ka ga ba maganin islamun ba ne a maganin imanu ne ka yi istighfari ka yi salati wa manzo Allah Allah zai maka gafara zai baka kaza zai a shigar da kai aljanna a shigar da babanka a shigar da mahaifiyarka a shigar da ɗanka da jikon lal lal lal ajdad ne ko ala abada duka sai ka yarda to me za ka yi sai ce ka dinga yin istighfari sai ka kama kana yi kaga ka mutu ka je lahiran ka gani na lahiran ya mutu wanda yake ya zo ya faɗa maka to imani kenan don ka duba kaga babin ɗarika a nan take kaga amma iyayen musam ba kowa ne ya amma suna sane suka kyale sun rubuta sun aje shi ne mukamin dinin salata shi Ibrahim ya rubuta shi dan ka duba kitabun dan Abuja za ka ga duk ya kawo ya ajiye to amma ka ga malaman zahiri suna ta koko ai babu tsarika cikin qur'ani babu tsarika cikin qur'ani babu tsarika cikin qur'ani zawahiru suka sani shari'a suka sani ba su san abin da ake kira da imani ba to sannan kuma ka je ihsani an ta abdullah ka annaka tarahu shin nawa ne malaman zahiri abin da suke lura da sallah shine tsayuwanka gwaggwabewanka duba kasa karatu an ga kayi alola ka shiga bayan gida ka fito ko kayi tsarki ko baka yi ba wannan sun bar Allah amma da sun kayi alola eh ada ce da alolar sai mutu wannan iya abin da su faɗa kenan amma da kaje ko ya kai kai tsarin ko kayi tsarkin ko baka yi ba ba ruwan su saboda haka zawahiro ne to duk wa'annan da ka zo ka yi shi in ka zo kana karanta fatiha kamar ce baka iya cikawa ba ka bar aya ɗaya saboda haka fatiha bata shiga ba me za a yi ana mata sujudi ko ba mata sujudi ta liga tilkar raka a ta ci bijeriya ka bar sani Allahu liman hamidahu ko kuma ka bar kabbara guda uku ko ka zauna a gurin da ba a zama ko ka tashi a wajen zama ya ce to za a gyara maka duk wa'annan za a gyara wannan zawahiru ne a shari'a zawahiru ne duk suna tafiya a babu shari'a ce ne amma a babu na hakikati an ta'abudalla ka annaka tarahu shine faqaddin imaman kunta anta imamu awwal zuhurin na hadarar sayyidul wujudi shine ka ganka Allahu akbar kana al-mukalama ne bainaka wa bainallahi alhamdulillahi rabbil alamin kana godiya wa ubangiji rabbil alamin saboda ubangiji shi ubana tika ubangiji yana gaban ka ne haka haka abin yake kana sallah ne ga ubangiji a gabanka ce in ba za ka yi sa kana ganin rabbul izzati ba su sa annabi muhammadu ne a gabanka domin shine imamul kulli shine limamin kowa da kowa in ba za ka yi sa manzo Allah ba sa shehinka a gabanka in ba za ka yi sa shi ba sa muqaddaminka a gabanka shi kake gani wajen ta'azimi tabziri ijlali ikrami da sauransu idan ka yi wannan to shine kana sallah ka tsaya kana sama ta daya ka yi ruku kana sama ta biyu ka dawo ka ci sunan Allah liman amidau kana sama ta uku ka yi sujudi kana sama ta hudu ka dawo ka zauna kana sama ta biyar ka koma ka yi sujudi kana sama ta shida za ka yi yunkura ka tashi kana sama ta bakwai ka san wannan to wannan shine an ta'abbudallah ka annaka tara wannan shi ake kira salatul arifina wannan shine muhallin muhsini shine muhallin muhsini to kenan kaga wayannan da ka iya bambance menene shari'a menene hakika in kuma ba bambance ba wannan babu laifi zalika mabalagaka min al-ilmi wurin da aka tsaye da kai a nan ka tsaya saboda ka in kana so ka ci gaba to dole abin da na faɗan nan sai ka gane wannan gidan ka gane wannan gidan tukunna ka gane inda ake tafiya shi ne za ka gane menene ilimin shari'a ko menene ilimin hakika wallahu alam saboda haka ina wala zamun baina ulama shari'a to na hakikati babu sabani bambancin kawai su shari'a ne ba su kai malaman ilimin hakikan ba shine kawai sabanin inda shi amma babu abin da yake shari'a shi yake hakikan فأقول بالله التوفيق تنبيه الشريف زم فذكر بسيد علي الهرازمي الله يمسه رحمه إعلم أن علماء الشريعة ثم علماء الشريعة والطريقة ثم علماء الطريقة لما رأوا أن الوجود كما نزل منه هدتي بالتجلي إلى منتهى النزول فحصلت الكثرة لوقت اللي سكر وجود ساموه annal wujuda samuwa kama nazala minhu hudatin lokacin da ai abu ɗaya ne ya sauko ko annabi adam aiki kadai ne kafin ayi hawa ai ɗaya ne to ya aka yi yawa kuma dukkan mu nan yanzu hawa ne da adamu kullukum min adami min adamu wa adam min turabin dukkan mu daga adamu ne wa yake musu to zawahiru kenan shi kuma adamu lamma halaqahu lamma lamma halaqahu Allah lokacin da Allah ya halicce shi ya gyara shi yana komai sai ne wani fahati min ruhihi bai zama adamu ba sai da aka samu ruhu tukunna shi ma ɗaya ne ruhin da ke jikin annabi adamu shi ke jikinka shi ke jikina ashe shi ma samu takasuri kenan ya yawaita to kowa ya dauki nashi malaman zahiri su yi magana da zahiri malaman baɗini su yi magana da baɗini ma'ana malaman hakika su magana akan me suka fahimta suna magana ne akan ruhu da yake jikin adam da yake zahiri hukunci ana zartarwa zawahiru a zahiru shi ne adamu ruhin da ke jikinsa shine sayyidina Muhammadu shine huda din da ake nufi ana bi tajalli ila ila muntaha nuzuli har zuwa ƙarshen abin da zai sauka fa hasalatul kasaratu sai kuma aka yawa to tun da aka yawa wanne ne wanne saboda haka su in aka ce ko ina akwai annabi Muhammadu wannan karatun ake tafiya da shi wannan karatun ne ko ina ba wanda ba Adam ko akwai to kuma adamu ɗaya ne gashi kuma yawon wasu kuma ba ka da musu sai ka tabbatar da shi nan to akwai abin da baka tabbatar din nan ba wanda ka gan shi yake tafiya a kona ba shi shi ruhu bai isa ya tafi ba ruhu ba wannan ruhun shine sirrin sai da wujudi shine hakika ba dan ruhun ba da ya faɗi a gurin ya mutu ba dan ruhun ba da ya faɗi a gurin ya mutu da zai faɗi ya mutu kuma za a ce ga sai za a ce ga gawan wani ba za a ce ga wani ba to wannan shi ake nufi da shari'atu wal haqiqatu ala al ijazi wara wa anna al ahamma suka ga abin da yaji wa atamma wanda cika huwa al uruj ila al bidaya ya za a hau a koma farko ka gani a hau a koma farko farkon ina ne shine adamu ruhu lamma sawaituhu wa nafahatuhu min ruhi sawaituhu amma ma lahu ismun hal saka isl hal tal insani in min dahr lan yaku shay'an mazkura ka gani gashi nan an yi shi annabi adam amma lan yaku shay'an mazkura ba kai saka ce ga sunan shi ba saboda an an gine shi ne kawai abu ɗaya ne amma ba shi da suna saboda ba ba da ruhi halarta hadis al-gasha mene halarta al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura kina to lokacin da aka sawaitu wa nafatu min ruhina da aka sa masa ruhi sai aka ce ismuhu adam yau an sani kenan to tunda an san ismuhu adam to kaga kenan a tammalu ko urujun ila bidayati an koma li yatimma zuhurul kamalati saboda kamala ta samu amma da ba kamala ragi ne ai saboda haka bai samu bai samu suna ba amma yanzu ya samu suna wannan akwai wanda zai yi musun wannan har da shi ma ya gwada wannan alkabalat ne al-asma'iyya suna ya shiga istagalu fi bayani ma hum ma huwa al-aham min kayfiyat islah al-uruj shikenan sai suka shagala da bayanin ma huwa al-aham menene mafi kishi min kayfiyat islah al-uruj wajen farko hawa zuwa farko ajilan wa ajilan wa ajilan duniya da lahira duniya da lahira wannan dai jiki hadarfin nasuci ne duniya ne ruhi kuma ba nasuciya ba ne malakutiya ne saboda haka shi malakutu dan da yake cikin mahaifiyarsa ya ga sunan a duniya shi ba duniya take yake ba amma uwarsa duniya take dan wancan kwanakin da yake a cikin duniya ba irin kwanakin da yake waje bane ba ai ba waje ɗaya bane wani alam ne mai zaman kansa daban domin shi yake ganin abin da yake gani ai mani din da yake daukar nan adam ai ba mutum ɗaya bane miliyoyi ne wannan ya haɗe wannan wannan ya haɗe wannan wannan ya haɗe wannan wannan ya haɗe wannan ne dai ya zamo jarumi ya fito ko biyu su zamo jarumin su fito ko uku su zamo jarumin su fito sai wa'incan sun kare ko suna sane da kansu a lokacin ba ɗaya ba ne ku tambayi malaman science za ka je ya gaya maka a daf'atar ɗaya na mani ana fitar da halitta sama da miliyan goma daf'a ɗaya shi yasa ake zargin mazinaci da yawa ya yi ya ya jefa bala'i eh saboda wannan ne ai wa kai ce fi shara'i to yaya sharaɗin sa zai zama mina tsahara ce wajen tsarki ya mutumin da ya zo a zawahirin ya za a zamo tsarkinsa ya zai samu ya zai zamo ta ce to me tsarkin ka zahiri me yasa ake bambance ɗan zina da ɗan aure ko mai rashin kunyan kadai zai yi wuya ɗan zina mutum ya yi sai ɗansa ɗan zina ya ɗauki ɗan kuma yana hoto yana nunawa gashi na yi ɗa lokacin da zai ce mata kunna za a yi amma yanzu da saura da saura amma lokacin zai zo za a yi ba komai ba ne ai ko yanzu an rarrage wa zinan ƙarfi mu da muka tashi muna yara idan duk wanda ya yi zina a gari a hausance in mace ce aka sani barin garin take yi sai ta je wani garin da ba a santa ba ko ta yi sana'an tuwo amma ba za a gane ta a garin idan namiji ne a da muna yara in ya yi kwartanci ko aka kama shi ya yi zina da ya bar wa gidansu labari shi ne zai gudu shi ne dalilin wasu suke zuwa su shiga soja in za su dawo su dawo da kaki saboda kar a ce komai a kai wannan dalilin da iyaye mu suka fara wasan soja kenan a da wannan duk kowa ya sani a ɗabi'a mu ɗabi'a mu yana kaman ɗabi'an indiya in ba indiya in indiya ta yi zina tana zuwa ta hau kan sama ne ta faɗo ta kashe kanta shi ya mata sauki saboda gidan samu zaman lafiya a zina mun shiga silma mun ga silma farkon akwai fina-finai da suka zo wa'inda suka fara ɓata ƙasar indiya wanda ɗabi'arsu ya zamo irin yadda ake duniya da take tafiya ta samu ta samu domin akwai cin ɗin da aka fara ganin ƙirjin mace sunan fim ɗin shetan shatrugans ne ya yi fim ɗin maman fitan maman a gani haka wannan ya nuna sunan fim ɗin kenan shetan saboda kamewansu da lullubi da kame kai da duk wanda an harka kuskure aka yi fasikanci da ita duk ta fita to sai dai a sami ta akan tudu ta fada ta mutu sai mata sauki kusan ɗabi'an hausa da su ɗaya ne sannan sai aka tafi aka tafi sai aka zo wani fim ɗin binot ner- binot kana wanda ya da zinat amama wanda take sa gajeren wando wannan an an an wanda indiya ba sa yin haka sannan wanda ya zo ya wargaza shine mitu chakarboti eh wannan duk ai mun shiga ne saboda duniya za ta zo mu yi bayani akan baya eh ya zo wannan shi ne farkon wanda ya kawo disco dansa daga wannan lokacin aka fara warga da kasan indiya a kasan tallan da aka yi wa duniya shine duk irin gidan rawaye-rawayen mu ya fito wannan dama su suna da irin nasu amma akwai kunya duk wajen da za ta yi rawa har ana ta kallabule wannan kuma ka fito gaban kowa da komi da komi wannan idan mutum ya duba an barka ka duba dama shehu ibrahim ya ce wanda yake son ya gane allah to ya duba silma walau marratan bai zai gane wani abu yanzu abin da nake magana duk wanda suka san abin da nake faɗa sun san abin ba kuma mutu aka yi ba saboda eh a da ba indiya in ta zo ta kawo wa mijinta abinci za ta zauna ta matsa kafarsa yana shan kunun ko yana saboda neman albarka da aka je 80 in ta zo ta bai sai ta koma gefe ta zauna da aka je 90 eh, 1990 in ta zo ta liƙa ba a tsaye a 2000 and sai gashi nan kuma an tazo shi ne yake mata hidima duk sun kawo wannan ba wani alama ba ne ka gane taharrukat da badal ne taharrukat da badal ne shi ma ilimi ne eh wanda yake zuwa shirma gashi ma shirma yanzu ba sai ka je ban mafi yawa gashi nan a hannunka eh in ka ga dama za ka je dan ka huta ne to za ka je wata kila wani ko ya je a yi business a gurin ke yanzu dai duk za a iya yin komai saboda ba irin abubuwan da ya canza ba a duniya gaba daya to abin da nake nufi a nan gurin ana neman a gane zahirin tsarkinka na jiki na kai ɗani zahirin tsarkinka na jiki na kai ɗani da zahirin tsarkinka na baɗini kuma me me zahirin tsarkinka na jiki na zahiri me zahirin tsarfinka na jiki na baɗini kuma ana duba wannan shirar min da haraki wal batiniya bi a kasar gaya to zahirin wato alkazanka na badini bi a kasar gaya yana isa matuƙa a kasar gaya ce yana isa matuƙa ciki ko shi ne abin da aka fi so a wajenka fasuni tufi tasani an yi littattafai daban-daban tasnifi da bambanci da talifi in an ce tasniki a littafi to abin da Allah ya baka ne kake fitowa da shi yanzu misali idan zan yi bayani akan abin da na sani wanda Allah ya nuna mu zawahir wal bawaɗin inda Allah zai ba ni dama in yi littattafai a cikin garin nan kawai zan fitar da shari'a da hakika in faɗi abubuwan da ya faru a gabana in faɗi gaibinsa in faɗi na zahirinsa ga sunan wanda zai karyata ni wanda bai sani ba ne in na taɓa na zahirin ilimin ka nan yake da ka gaskata ne in na taɓa na baɗinin ilimin ka nan yake da gaskata ne in ka haɗa ga baki ɗaya za ka ce eh na na yi daidai wannan abu na fito da za ka gaba wanda ya yi littafin amma ni na fito da shi shi ake kira tasmishi amma idan aka kira in aka ce talifi to na ɗauko a cikin littafin wannan ne na ɗauko a cikin littafin wannan na ɗauko a cikin littafin wancan na ɗauko a cikin littafin sunan shi talifi ba ilimin ka bane ilimin aro ne amma dai ka yi wani aiki domin ka yi kewaye kewaye wanda wani shi kuma bai da wannan kayan kewaye ka tara masa abin waje ɗaya shi ake kira talifi walan yaltafitu ila kayfatin nuzuri fil maratili basu waiwaya zuwa ga yaya nuzuli yayi cikin martaba ba wannan magana ne na baya wancan malaman biyu da suka tashi akai ittifa'an sun warku ko koyi ala anna ma'rifatu zalika wato sanin haka ya asiru bil uruji yana yiwa ne da hauhawa qala ta'ala qala Allah ta'ala ubangiji ya ce yunabbi da insani yawma idhin bima qaddama yunabbi al insan ka gani yana bawul insan yawma izin Allah zai yi bayani wa mutum bima kaddama shine nuzuli wa ma akhara shine muntaha ya aka aka yi babanka kaddama ne ya kakanka ya kakan kakanka kaddama ne ai shine nuzuli ya aka yi ka sauko wa ma akhara abinda zai zo baya ne abinda zai zo baya ne bil manazil wal ma'arij ka gani al ukhrawiyya al manazil masauka wal ma'arij da matasa al ukhrawiyya na lahira zaka ga su man abu ɗaya ne wa zannan juhalu sai jahilai suka zato suka yi zato annahum la ya'rifuna kayfiyatul haqiqati sai suka yi tsammanin annahum su la ya'rifuna kayfiyatul haqiqati wa asrariha ba su san kaifiya na haqiqa ba balle sirrinta wa amma ulama'ul haqiqati amma malaman haqiqa lamma arafu kayfiyata bi ma'arifi lokacin da suka san kaifiya na mihraji wa sarariha da sirrinta bil uruji zuwa hawanta ila luhudati zuwa huda wajen dama rujuul insani ila wadanihi al asli ka sauko ne min min min min min min to ya kamata ka koma min ila min ila eh ka sauko ne to yanzu za ka koma saboda haka su sufaye mutum baya zama cikakken arifi sai sai an haife shi sau biyu sai an haife ka sau biyu wancan aihuwan na farko ka zo a gigice to a yanzu ka daɗe a duniya ya kamata ka fahimci ya kai ka zo saboda ka a sake haihuwanka saboda ka ka san me ki kanka me ake nufi da kai saboda tun kuna ciki kun yi zance kai da rabbal arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ne ba kai musu ba kai rikon wa'adi da sallah za ka kai rikon wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji da ka ba ka sala radadin mutuwa ta zo ma baka je a cikin rashin sani ba duk wa'annan ka san ka zo da su ka ebo su to kai ya waye yanzu ya kamata ka koma ka ɗauki sabuta. To ai wannan shekaru da na yi ban yi balansa yanzu na yi balans ni Allah yake nufi da ni. To shi ne ka tashi daga gafalatul nauni ila liyatsa. Gafalatul nauni ila liyatsa. To daga nan ne zai ta ta sai kai kullum ma a cikin sabon Allah kake. To ya kamata fa ka koma. To wannan aka jayi wanka kenan. to dariƙa ne take ba da wannan asali dariƙa ne take ba da wannan in ba yanka ba kawai kana nan da ka kai na yi ka to daga har mutum ya zai shiga dariƙa ma ya faɗaka amma bai gane ina yake nufi ba kuma to abin da ake nufi ka gane raddul insani la wasani la asli ya za ka koma wajen ubangijin ka yanda ka zo ba ka zo da najasa ba da tsarki ka zo tas a duniya ka samu duk yanda ke jikinka saboda haka za ka koma masa ne da wannan daudan sai za ka yi sai za ka yi kawanci ba ka da malami ba ka da shehi ya za ka yi ga shi nan kun zo kun yi abokantaka da shedan ya da bai ka ga wanda aka turo maka ga wanda ka kara wa kanka babu wani mutumin da ya zo duniya sai an haifi shedanin sai yana tare da shi wanda aka bashi kwantar ya halakar da kai saboda kai dan adamu ne saboda wannan rikicin da aka yi tsakanin annabi adamu da shedan la'agawu yannahum ma damat arwahu fi ajsadihim kowan dan adam sannan kuma ka zo ka ƙara tattalo naka yana ƙara ma kana ƙarawa ga shedanin mutane wanda kai abokantaka da su wanda su nuna maka iskanci sauki na hanyar samun kuɗi sauki ko da alhalal ko haram duk waɗannan shi yasa ka ji su ba suke cewa man dallaka ala duniya faqad atabaka duk wanda ya nuna maka duniya to ya baka wahala wa man dallaka ala llahi faqad nasahaka duk wanda ya nuna maka Allah shi ya maka nasiha duk a dunkule ne ana ware abin sai ka gane ana warewa to shi ma rida abin da ake so gawanilul ulumi an takunu an an tusayyiru sahalan abubuwan da suke daure mutum yana cikin system din a warware masa ya gane ne ake nufi da shi shine shine sufanci a warware abubuwan da yake daure ya koma sahalan Allah ka ba mu ka fahimta da mu ka sanar da mu ka ba mu ikon aiki da abin da muka sani na'am an gane ko kashfan wa mushahadatan a kashfi ka gane abin da fa ake nufi gabaki dai kaf gabaki daya ka koma wuhudan nan ka koma ka gane me ake nufi da me yasa ka zo akan me ake nufi kashfan wa mushahadatan istagalu bi galabati sukur al-hali sai wasu kuma sai suka shagala ga sukuru maye na halin da suka rishi kansu fi bayani ha da bayanin ta bi muktaba halihim warwadan hukuncin halin su makamin da makamin su fa sanafu fi tasani su ba su suka tasanifai fa zannan naki suna wancan juhalu ne sai na kisai wanda suka tawaya kuma a cikin tafiyar kuma ya suka yi zato anna dalika wannan kuwa shari'atu wa dariqatu shi ne shari'a da dariqa shi ma ba haka bane shi ne ka zo ka gamu da yan bani bani eh yan hikaya akan hanya aikin ba haka bane wannan in sun ebo ka sun ebo ka a jirgi amma ba ku shiga jirgin annabi nuhu ba za a zo a yi handi over ne a tsakiyar hanya a tsakiyar teku yawa idan ka hau dole ka sami shine faƙaddin shine shibran yake cewa wa talib murabbiyan hadiran khabiran nasihan kamila irsanin imaman salihan malikun nasaka kaga wa talib ka nema ka nema ka nema duk mutum ko yana son yayi ubangida ya kamata ya kada je ya nemo jigari-jigari yawa domin yaro ba ya ɗaukan yaro haka ne ka ɗauki abin da za ka kai waɗannin murabbiyan habiran habiran nasihan kamila irfani wanda ya riga ya san abubuwan da ake nufi imaman salihan malliku nafsaka wanda ko a sallah shara'i shida ne limanci manyan sharaɗai kafin ka bi mutum sallah ko kafin a sa mutum ya zama liman to wayannan abin da ake so kenan to in ka samu wannan to alhamdulillah wa na zalika wannan bi asali tuhumihim da gwargwadon fahimtar su na kulihim da hankalin su wa hasabu nufusan kuma sun yi muhasaba wa kawunan su muhaqqiqina sun zamo sun samu ilimin tahqiqi kamilina bi tahayyuli kuma sun cika babu tahayyuli zato na nufofin kawunan su fi martabatul haqiqati suna cikin martaba na haqiqa bin mujarradul ilmi dirasi na mujarradin ilimi na karantarwa wal fikr al aqli da tunani na hankali bila kashfin wa mushahadatin babu kashfa babu mushahada amma sun riska abu in ka duba kaza ai dole kaza in ka duba kaza ai dole kaza in ka duba kaza ai dole kaza misali mutum yana kaiwa ga haka eh yana kaiwa ga haka fatara kul amala bi shari'ati sun suka bar aiki da shari'a wa tariqa sun suka bar aiki da tariqa wa hadha galadun fahishin wannan ya zama galadi fahishi ya zamo galatsu ne kamar me zan ce su ga me zai faru galabi ko kuma alfasha ne wala ya fa'alal mutafaddin bai buya ga mai hankali ba Allah khilafa bain al-masail al-shari'ah al-haqiqati kamar abin da muka faɗa baya babu sabani tsakanin shari'a na mas'alan shari'a da haqiqa ulama shari'ati su malaman shari'a tawaggalu fi bayan ahkami kafaratin wa islahiha sun shiga ne sun yi zurfi tawaggalu sun yi zurfi ne cikin bayanin hukunci na yawa da islahi litartaba kasarata wata zaharul huda dan ta ɗaukaka yawa ta kuma bayyana kaɗaitaka wayan nihayati ila bidaya wannan shine nihayan su zuwa bidayan su wa ulama ul haqiqati su kuma malaman haqiqa fi bayani asrarul hudati sun tsaya ne akan bayanin sirrin wuhuda kaɗaituwa wa i'adatul wujudi da kuma yaya komai ya zama abu ɗaya wasa ya ne nuri fi maratibin hasken da ya shiga nan shi ya shiga nan hasken da ya shiga nan shi ya shiga nan hasken da ya shiga nan shi ya shiga nan sarayanin nuri ke fi maratibin cikin martaba fa kullu minhum ma fi tarki turki kowanne a cikin dariƙa yake wancan a cikin dariƙa yake tafiya wannan ma cikin dariƙa yake tafiya saboda haka ba bambanci sai dai wannan ga irin yanda ya kalli abu irin taujihin da yake kallon sa wannan ma ga irin kallon da yake shi yasa malamin shari'a idan yayi nisa ya fahimci dariƙa to dama abin haka yake eh dama abin haka yake Ahmad bin Hanbal ya sami harisul muhasabi nake tsammani ko yake tambayarsa me ya hukuncin mutumin da ya yi sallah ya manta fatiha ya ce kai ya yi sallah ya manta fatiha ya ce zaman me ya zo yi sai Ahmad bin Hanbal ya rikice ya ce zaman me ya zo yi kana mu'amala da ubangiji a ce ka amince da shi to ina ka shiga eh kana mu'amala da ubangiji a ce ka amince da shi ina ka shiga sai Ahmad bin Ahmad ya ta mutanen nan ba muna zaton su jahilai ne ashe mu ne ba mu kai su ba shi ne yake gaya wa ɗansa Abdullahi kai mutanen da ake cewa su faye kusance su sun ci mu fahimtar abin da muke kai shi ne shi ne abin da ake nufi falwajibu ala sadiki abin da yake wajibi akan mai gaskiya an yasta garika yayi nitso fi anwarul haqiqati cikin hakkan haqiqa batinan abadani wai amalu kuma yayi aiki bi shari'ati zahira haka ake so kaga fuka shi biyu kenan a haƙiƙa kana sane da duk wani abu in ka zo yin sallah ka bi liman sallah ko da ɗan izala ne amma ka san annabi muhammadu ne a gurin baɗininsa kake kallo ba zahirin ba zahirin tarkace ne kyale shi musamman ka rasa yadda zaka yi ba ma wanda ka san babu wani illa tare da shi ba kaga malaman zahiri ma sun ce idan fusuku ya bayyana cikin limani ba yadda ka bi shi ba kaga su ma suna kokarin su fusuku ana son zawahiru zawahiruhu ya bayyana zawahiru ya bayyana yana da tsarki yana da tsahara to idan zawahiruhu bai bayyana na shi ba kai ne ka zo ka ga limamin da kake bi da kwalban giya ka bi shi sallah ko ka gan shi ya shiga ɗakin karuwa ka bi shi sallah ko ka gan shi gashi nan dai jilalu sun kawo ka bi shi sallah abin da suke cewa bai kamata ba to yaya kuma idan wanda yake da tsarki yake sallah shine dalilin da maliku ya ce idan liman yana sallah idan wasu suna gurin suka zo suka samu yana sallah ba su da ya idan suka yi sallah karahiya ne su yi sallah a cikin masallacin jam'i saboda za su sa wahamu da wa mutanen su ce watakila sun gan shi sun ga limamin ne da illa to dan wannan aka ce wa ƙuri'a an yi salli ba da salatul imami imamun rawaci wannan a kansa ne saboda an tsarkake shi to bai kamata waɗansu zai sa waɗansu wahamu ba wannan duk ƙoƙarin da shari'a take yi kenan abin gashi nan wuri a madadin shari'ar da zahiran hizan maratibi ya kiyaye ga martaba huwa siratul mustaqim wannan shi ake kira siratul mustaqim lil atba'ir rasuli ga masu bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inta an gane to za mu shiga maganin wurin ya maka shimfiɗa ya gaya maka nan ya gaya maka nan ya gaya maka maratibai yadda kowanne ya zo to ya rage maka naka kuma yanzu ka saurara ka ji in muka zo muna magana ka san a wani gida muke in ka ji a kan hanya baka san abin da muka faɗa baya ba ka ɗauki ɗarmu to sunan ka mahaukaci yawa baka fahimci abin da ake nufi ba to haka yake magana amma auraduhu wurin sa radiyallahu anhu shawti jani fa min a'zamil auradi yana daga cikin a'azamu al aurad wa fi hanin al khairi akwai alhairi cikin wurinsa ma la ya fa ala ahli saradi wanda Allah ya katartar da shi zai gane cewa alherin ba kaɗan bane sun ɗariƙar tijjaniya waya min amlahu ma rutiba ahalullahi yana daga cikin amlahu abubuwa mafi walwala da ɗaukaka daga cikin abin da bayan Allah suka rubuta fi zawa yawon a cikin zawiyoyinsu kowa idan ya zo ce kai ɗariƙar tijjaniya haka haka haka me yasa mu kanmu mun gane ɗariƙar tijjaniya tana da wani abu amma ba mu kai mu rubuta mu sani ba amma shahanan mu sun gaya mana saboda haka mun ɗauka nasu shi mu shi Ibrahim Sadiq yana cewa da ya san haka duniya za ta kasance zai karanta tsarika har ya mutu ba wanda ya sani na ce saboda me yace saboda rikici ya shigo ciki yace amma za ka yi ba wanda ya sani ba wanda ya san sai ya barka kai ta ibadanka akan haka ya sake cewa da mutane sun san abin da ke cikin ɗariƙa nan gidan ku da ku ana yi yanka ku na ce saboda me ce saboda hasada saboda irin sirrin da Allah ya zuba a cikin ɗariƙa gidan ku da ku ana yi yanka ku to na fahimci wannan kuwa na yi idrakin wannan na fahimci me yake nufi da wannan magana to kaga idan mu ba mu kai ba shehanan mu sun kai sun yi idrakin abin sun gani kuma sun faɗa mana kuma sun faɗa mana magana da nisa amma ko mu ma yanzu mun gane abin da suke nufi a lokacin suka faɗa mana sun faɗa mana ne mu riƙe mu kiyaye za mu gani to duniya ta kai kuma yanzu mun gani in an ce mu faɗa za mu ce eh lallai haka ne saboda yawan ba wani mutumin da zai yi ɗariƙa ya san me ɗariƙan bai ƙara shiga cikinta ya ƙara buɗuwa ba ni sai na ganin anya ma a ɗariƙun bayan Allah ko wanda Allah ya ba su shirori kamar ɗariƙan Tijaniya. Ni, ni. Ba magana haka ba, mu'amala da mazaje da na yi. Wato, sai ga kamar mutum, in sirri ne ka gama samun sirri, sai na kusan kamar sirrin addini kusan gaba ɗaya kamar tarkata an ba wa 'yan ɗariƙa ne, 'yan ɗariƙan Tijaniya. ni haka na fahimta kwanaki na gaya muku a cikin abokanai na a cikin fatiha sai da ya fitar da sirri dubu nawa dubu tara da ɗari tara sirri a cikin fatiha kuma kowanne ya fitar da shi ya fitar da rawaninsa a cikin fatiha ba ya gama ba a iya warijin da ya zo masa kenan to irin su nawa ne kuma cikin dalika wani dan guri kawai za a buɗa maka an ka dai ka dinga ganin abin da ke ciki sai kai tsammanin babu kaman ka shi yasa ɗarikan take bukatan humuli batar da kai kawai kai shiru dan har ka koma ga Allah da za ka san waɗansu abubuwan ba kuma za a baka wani abu wani abin mamaki ka kalli abin kamar ba komai ba sai ga kuma la yujad misluhu da gairi babu irin sa kuma akwai irin wannan Allah ka taimake mu kasadar jamu alal lahi dukka sun yi nufi ne wajen Allah liman khaladahum wa lahum ga wanda suka suka haɗu da su ko suka yarda da su litazbitil aqawqatihim saboda tara lokatayyansu watan salu bi hali halatin a gyara halayensu a haya biha radiyallahu anhum at-tariqa ba'da durus shau tijani ya raya wannan tariqa ba'da durus asariha bayan tariqu da yawa sun nemi sun yi indirasi saboda ita ce hatimu tariqati tariqu da yawa sun kakkari a hanya tariqu da yawa sun tsatsaya a hanya an samu ɗariku daban-daban daban-daban daban-daban daban suna nan da yawa amma kowa ya zo ya tsaya iya kujeransa shehu tijani da ya zo sai sake farfaɗo da ɗariƙa saboda ita ce hatimul wulayati ɗariƙatun hatimul wulayati ɗariƙatun hatimul wulayati ne to saboda haka ta zo ita takar da wasu ɗariƙun tare da ɗariƙun an yi ƙasa an yi rauni an yi kasa an yi kasa an yi kasa to an sake ta kuma yanzu duk wanda ya duba in ya duba duniyar gabaki daidai ga ɗariƙar tijaniya ita ta fi kowace ɗariƙa motsi sai duk duniya ba wata kowace ɗariƙa a duk duniya wanda ta shiga ko ina sai dai ka same ta ala'ilu amma ɗariƙar tijaniya duk duniya tana nan duk duniya tana nan kaga a haya haba da indira ce ya raya ɗariƙu da ɗariƙar tijaniya bayan indira ce yanzu ana yakin ɗariƙa a Najeriya. Mace daga daga Saudiya aka fara ba da kuɗi a toshe ɗariƙan ko? Ba don wani abu saboda cimma burinsa a siyasance, saboda jikokin annabi Muhammadu su ne shugabannin ɗariƙan. Kar a zo a ƙwace gidan sarauta a hannunsu wannan shine dalilin su ai. Wannan dalilin a tashi kenan. Eh, saboda shigan Muhammad bin Abdulwahab da bangaren Abdulaziz ga sharaɗin da suka yi suka kwace komi daga hannun jikokin Annabi Muhammadu. To kar abin ya dawo hannu domin suna da tsare ko mutane suna da girma sai mu Allah ya shagalantar da mu da Allah su kuma ka shagalantar da su da duniya amma aka hana su zaman lafiya saboda ba abin su bane. saboda haka yi suna tsoron da tun da suna haɗa ɗariƙu to da kar almajiransu su yi bore sun sayar musu wannan dalilin yasa kenan ake son a kawar da dukkan jikokin annabi muhammadu ba wani abu bane zuhurin arzikin saudiya ai nakin sabanci sabanci ne ai nakin sabanci ne ai nakin sabanci ne amma yakin tun daga baya ne saboda kada jikokin annabi daga cikin kasan hijaz a fitar da su sai in ka yarda da irin tsarin su saboda an san sakaya wa da lura da ɗakin kaba da komai da komai na hannun jikokin annabi Muhammadu wannan shine dalili to da abin ya kai nihaya aka tafi aka tafi aka tafi suka yi ni na sani na yi wazifa na san zawuyoyi sama da goma sha bakwai a cikin maka na sani a Madina na sani a cikin ban san yanzu ko ya koma ga Allah ba masu tsayawa a gaban kabarin manzo Allah kan za ka wuce kace ka wuce akwai mukaddami tsari dan Tijaniya a cikin masallacin dakin Kaaba a cikin masu limamai guda hudu masu za su kana ɗaya dan dari ga Tijaniya ne na sani mun zauna da su na Madina amma ban zauna da na Makka ba kuma mun yi maganganu iya da'irorin da suke cikin madinatu rasulun ɗarikan tijaniya suna nan da yawa akwai yan bandiya wanda abokanai na ne wanda ubansu na yi mu'amala da shi 'ya'yan na yi mu'amala da su sosai jikokin Khalid bin Walid ne wanda har ko ban je maka ba an suka ce ga ɗan Najeriya aka gamu da shi sai sun aiko mu da sako har yanzu yan bandiya ne shehin su annan cikin madina ya koma ga Allah irin wayannan ga sunan bila adadi to kaga a shekenan dariƙar tijaniya ta raya dariƙu ba a dan dirashi turuku bayan da sauransu washe yana da manarar wulayati manar na wulaya ya ɗaukaka ba da hubu anwariha bayan da ya hasken ya yi ƙasa kalaka radiyallahu anhu da zalika masalakar sadat al-kiram matajin da shauki da ya shiga masajiya ne nan wanda suka riga shi al-arifin al-kummal al-alam masana Allah cikakku masana aimatul milla sune shugabannin millatul muhammadiyya alaihi alaihi min Allah salatu wassalam hatta badad bi zuhuri hi at-tariqa har lokacin da tariqar sa yazo ya bayyana a cibi na shauki jani waja'at Ɗariƙar Shehu Dani ta zo alhamdulillah da godiya ga Allah muwafaqatul lil shari'ati wal haqiqa ta dace da shari'a ta dace da haqiqa fal falil awrad radiyallahu an azubatan wuridansa yana da dadi fil asma'i wajen kira ji mamzujatun an gwama babu hadi babin shaginta shaginta shahiyatun lis sima'i kai ka ce kaman ka ji kanshin nama ana yi in ka ba ka ka zo ka wuce ana la ilaha illallah la ilaha illa sai ka ji kai wannan yare ba ka ciki amma sai ka ji kanshin nama ma'ana sautin ne kwatanta shi tasbihi ne kar abdaji ma kana kaninan wa ajada ya bayyana abin da ke cikin tabbatacce kuma ya kyautata wa abalaga fi alin raji gayatul muradi ya isar da dukkan mai kauna ya isa duk abin da yake bukata fata jallatu lil alamina sai ta bayyana dariƙan ga alam kal urusi kai ka ce ango ne eh yan dariƙa ku duba ku duba gashi ma an fito mana da ainihin ango so su Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu eh wannan ka ganshi kaga duk inda ka ganshi a cikin ado yake eh almajiran sai suka bi shi waye wannan yake dan dariƙar tijaniya ne waye wannan dan dariƙar tijaniya ne ba wani abu bane zalika fadlan la yuti man yasha'u da an yi waliyan amma za ka a cikin dukun dukun cikin zumma ne amma dariƙar tijaniya ta zamani ya talqul wajen gairu mukaddari a ruhu wa abdu da'iman lan ukammada lan har abada to jalibat bi jamaliha ta jawo da jamalin ta kasaran nuna nufusi ta jawo mutane fasaqadhum min lazizil kusi ta shayar da su kuma dada dan kus kofuna ta shayar da kai ruwan ma'u azabun ruwa mai dadi waɗamma an harada Allah sa'adata min asiri da Ubangiji ya nemi ya azartar da wanda suka yi zamani shauci dani wani ta haɓa man jawarau ya baka tsaraba wanda ya kusanci shauci dani a zafa fi ƙalbihi min nurul haƙiƙati sai Allah ya jefa haske cikin a cikin zuciyarsa ya sanya haske na haƙiƙa ma kana alai min husnul ta'ayyibi wanda in ka gan shi kawai ka san ba wasa akwai kyakkyawan kyau na har abada wata sidikin da gaskiya cikin lamarinsa falam yas awul katim an abraza ma kammana bi kyau da bai sai koyi abin da Allah ya fito da shi a jikinsa ba saboda in ka ga abin da yake da shi kai ka ce eh wannan na Allah ne baya ba mance ba kyau jari baya tafiya yana ɗaga kai yana kallon ga gunda yake sa kafa yake kallo sannan ba wasa cikin tsarinsa wanda sai zaman da shi sun sani sannan babu in ka in ka zo masallaci ka ɗaga murya ko kai waye zai maka tsawa sannan a ini baya magana haka na duniya so uku sai dai zikirin Allah so uku tun da safi har yamma ba za ka ji shauki ya ma magana ba in dai ba wa'azi wanda ya za ka zuwa ga Allah ba amma ya ma magana haka kawai na hira wannan shi ne yanzu muka cika da shi so uku baya yi sannan shaujani bai taɓa miƙa kafansa gabas ba ta aziman libaitin lahil haram saboda ubangiji ya gina wa maɗakin bai taɓa yin tofi kaki ya tofa ta gabar ba saboda girmama ɗakin da Allah ya ce ɗakinsa ne kai kuwa ba abin da baka yi ba ka yi fitsari a tsaye ma kana kallon wurin ko babu abin da baka yi ba babu abin da baka yi ba kuma baka san ka yi komai ba a kujeranka ka san ko ba irin kuɗi da wannan ba to wannan zuhuri ne na hakika na abin da Allah ya fitar da shi a cikin jikinsa sai aka kame shi aka sashi akan sadadi Allah ka yi mana albarkacin su فأبدى للناس عجبا mutane sun ga al'ajabi da rayuwar shau tijani wa fataha litalibin baban yace to duk dalibin da yake son ya sadu da Allah ya bi irin abin da yayi ga ga kofa dama in ka zauna da shehi in kana son ka amfana da shi to ka duri irin rayuwarsa da rayuwar da ka amfana aikinsa ba shehin ka bane wanda ka ji magana daga bakinsa a'a shehin ka wanda ɗabi'arsa ta zamo ɗabi'arka ɗabi'arsa ta zamo ɗabi'arka shine shi ake bukata da shehi amma ba wai dan ka ji wa'azinsa ba wa'azi daban yana tsayawa iya kan harshe amma ɗabi'a shi sufanci hali yake koyawa a samu hali mai kyau shine ka koma kan kujeran abin da ake nema na shehinka ka abin da ake ba fata kenan zuciyarka ta haskaka irin yadda zuciyar shayanka ta haskaka in gaya muku na yi shekara ishirin da bakwai akwai salatu tanwirin kalbi yana cikin jawahirul hamsi shakbara ne idan kana son ka gaji kujeran shehinka a baɗini to nafila ake yi raka a biyu amma nafilan ana karanta fatiha da sura a zuciya ake karanta ba a fitowa da shi fili komi da Allahu akbar da ruku da sami Allahu da komi a zuciya ake in kai tahiyya a zuciya ne ai sallama a zuciya ne sannan sai ka koma kai sujudi bayan ka yi sallama sai ka ce kana son Allah ya baka hasken zuciyan uwa ne sho Ibrahim sho Ibrahim Sajidu sho Abul Fatahi sho Malali Arazmi sho Sani Kafanga sho Abu gashi nan dai wanda shehinka ne kai ka san tafiyarsa sai ka koma sai ka zauna sai ka yi istighfari saba'in kana kallon zuciyarsa a gaiba to hasken yana zuwa hasken yana zuwa yana tamakkuni a cikin zuciyarka har da ka samu za ka dinga gani na sha ganin yadda zuciyar shi ba musa jiki hasken sa yake zuwa yake shiga har an gama wannan shi ake kira tanwiyar ta kalbi na shekara ashirin da bakwai ina roƙon Allah ya bani irin na shehi shekara ashirin da bakwai ban taɓa fasa ba saboda haka idan Allah ya yi ka isa ka hana ka yi aikin da na yi shi kenan saboda haka har gobe kuma kofan ai abu ɗaya ce an ce karka nema an ce karka yi saboda haka babu dalili idan mutum ka ga Allah ya ba wani abu ya yi abin da baka yi ba ne kai ma ka yi irin naka shi ma bai yi ba sai a baka irin nasa dukkan mu in mun haɗu mun kai mutane miliyan ba mu yi mu ɗauki abin da ke wajen shi ba sai dai kowa ya ɗauki irin nashi haka abin yake to wayannan abubuwan su ne ainihin ta inda za ka gane waye shehinka waye shehinka waye shehinka komi naka za ka gan shi a tsaye a kai har baya nan babu wani abu nawa ɗaya wanda zan yi wallahi ban ganshi a ciki ba suna in aka zo wallahi sai ya zo suna in na aiwa wallahi kai rashin lafiya wallahi aksari sai na ganshi saboda wayannan ne to wayannan su ne babobi shau tijjani yake nuna wa almajirai ga koba ba hanya bane na surutu ba babu magana hasada an kai kai ka shawo kanka wahala domin kai kake wahaltuwa shi wanda kake yi don shi din bai san kana yi ba manzo Allah waye waye ta kowa zama bala'i ya ce ma hasadi shine zaka ga shi kullu kamar shi aka cuta kuma shi yake cuta shi yana cikin bala'i amma kuma shi ne saboda haka wannan abin da shehu ya faɗa nan a kulura wafata littalibi na baban kofan kenan kofan kenan yawa farattaba auradan ya rubuta wuridai ya takhizuna halil akhirati zadan ku riki wuridin dan ya zama muku guziri zuwa ga lahiran ku shine aikin shaitan ku riki wannan wuridin dan ya zama muku guziri zuwa ga lahira kai la ilaha illallah aka tara maka a lahira in ka ji shaitan kai ma kanka kai ma amma yana da kamisho dai akan ka domin malamin ka ne man dalla alal khairi ka fa'ili kuma baka isa ka ce za ka cire gashi a gida ka je ka hau motan bauchi ba ka da mota ka gani sai an cire kwaddu wanda ya kawo kwastoma sai an cire man nashi to ya za ka kai kwastoma hadaran manzo Allah ba cire mar ba ko ko ba ka bane ya karamka Allah yanzu kasuwa ga ba ka da shago amma in ka kawo mai kalli ana cire maka naka saboda ka kawo to ya za kawo hadar manzo Allah ce eh an kore ka kuma in na kawo maka baka cire min ba sai in kai wani mai kasuwa sai ya sai ka ce ban ji ba aiki na ne kai ba za ka iya ba na yi maka to saboda haka ko na yi maka wannan natija ce wanda take bayyana zahiran nobadinan mutane su yarda kawai su baro Allah su ba su ko su yarda ko kansu yarda ma dai haka ne kawai Allah ce amma dai a yadda an ta zamu abin nan fa ja'at tariqa ta zo bihamdillah ra'iqatul ma'ana ta kayantar da ma'ana komi mm a lajiratu ta'am mai dadin abinci ne sa halatul jina ko mai saukin ta tsinka istighfari ne ɗari za ta zafi ɗari la ilaha illallah ɗari ba sai ka ɗauki shekara eh, awa kaza kana yi ba ga sanan dai sauki in za ka yi astaghfirullah astaghfirullah ɗari nawa ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim an baka dama kai kowane irin salati amma da salati fati ya fi eh kaga aini lazizatu ta'amu salatul jana fa innaka insha Allah in Allah ya do Allah ya so sai ta kifa ala haqiqatiha wa asasiha za mu je za ka ga hakikarta za ka ga kwanciyarta wato shahidu sirri hasaniha kuma za ka ga za ka yi mushahadar sirrin kyanta wa talatiha da da yadda ta fito wata alamu za ka san man shi'aha mafaranta wa ma audau min sirrin maknun da abinda aka sa a cikin sirrinta boyayye fiha a cikin tsarikan ma tastadillu insha Allah bi ala kamal irsihi wanda zai kafa maka dalili in Allah ya so zaka gane cikan gadon shauti Daniel radiyallahu ta'ala anhu min irsihi wa halihi da halin da ya samu wani ta'alama ka san ma manna Allah alaihi abinda Allah ya masa na kyauta min amini asbalihi daga ganewan fadalansa wa kama kila albasit kamar yadda zuwa cikin baharul basiti ma mislukum ya abul hayr ya abul hayrat ishbahakum ma mislukum ba irin ku bane ya abul hayrat ya baban alhairai yashbahakum wanda zai kama da ku kada hustumul sirra kun riga kun tayar sirrori wal akhlaqi kun samu ɗabi'u washiyari kun samu ɗabi'u dai wallahi ma ra'atul aynani mislakum wallahi idanu ba ta ga irin ku ba fil asari a zamanin nan qatibatun baki da ya bahjital ulama ya farjinin malamai shautu tani kenan eh so alhamdulillah za mu tsaya na ya Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu nasara Allah ya kara mana nasara Allah ya kara mana nasara Allah ya sanar da mu manzon Allah da shautu da shautu Ibrahim البركة من زعمها اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لما أبرك ولا حاكم لما سبق أنا أشر الحق لك ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا هدي قدر الدار الذي صلاة تامة أمة مقبولة شاملة دائمة بدام ملك الله مضاعف إذا آت أشر ما في إله بالله مضروبة في نفسها على شر الكل في شر الكل في شر الكل في شر من القرآن في شر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نصر المستقيم شر الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نعمد وحمد